على رسول الله الأمين محمد وآله وأصحابه والتابعين أما بعد bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da sa salati ga Annabi alaihi salatu wassalam ɗan wa musulmai barkamu da sake saduwa a karatun littafin al-ba'ithul hadith ko kuma ikhtisaru ulumil hadith wallafar babban malami al-imam al-hafiz al-muhaddis al-mufassir abul fida isma'il ibn kathir rahimahullah wanda wannan shi ne darasin mu na na biyu abin da yayi yawa dan rage shi idan ba manta ba zamu tashi an-naw'ul awwal nau'i na harko daga cikin nau'ukan hadisi shahi na 30 daidai ina gani ko mare ce as-sahihu bayani game da hadisi sahihi me ake kira hadisi sahihi miye sharuɗan shi sai malai sake sa wata matashiya yace taqsimul hadisi ila anwa'ihi sihhatan wa da'fan karkasa hadisai da rarraba su zuwa ga nau'ukan su yawan nau'ukan su sihhatan wa da'fan ta bangaren inganci da kuma rishin inganci wato gida nawa hadisi ya kasu ta ɓangaren ingancin shi da rashin inganci amma wannan tambarin wannan sunan da mala yasa taqsimul hadith ha asali ba magana ibn kathir bace ba maganar ibn kathir bace ahmad shakir ne yake sa su saboda ya zamanto kamar ya maka matashiya wanda zaka fahimci bayanin da ibn kathir zai shi yasa a ƙasa in kun duba ya sa lamba ta ɗaya ce hadhihi al-anawil العناوين التي بين معكوفين زيادة على الأصل زدناها تيسيرا للقارئ والباحث mun ƙara su ne kawai don mai bincike da karatun littafin karatun littafin ya mishi sauki ƙala ibn salah yana cewa yanzu nan ibn kasiri ne ya gai wannan cewa ƙala ibn salah ya ce i'lam ka sai allamaka Allah Allah ya ilmantar da kai wa iyaya da nima annal haditha kasancewa shi hadisi inda ahlihi a wajen ma'abutan shi a wajen masu kanikancin shi a wajen malaman hadisi yankasimu ya kasabtu ila sahihin zuwa ga hadisi sahihi wa hasanin da kuma hadisi wanda yake kyaukyawa hadisi sahihi ingantacce ke hasan hadisin da yake kyaukyawa wa da'if da kuma hadisi wanda yake mai rauni wato ibnu salah yana so ya ce muna idan ka dauki hadisai jimillar su zaka iya kasa su ne gida ko dai hadisin da za a kira shi sahihi ya inganta ko hadisin da zaka kira shi hasan wanda yake kyaukyawa ko hadisin da zaka kira shi da'ifi wanda yake mai rauni kenan in an dunkule bayani a dunkule hadisai duka gida nawa gare su gida uku ko dai sahihi ko hasan ko da'if amma in kace zaka fayyacewa in ka dauki as-sahihu shi kadai shi kuma ya rabu gida biyu in ka dauki al-hasan shi ma ya rabu gida biyu in ka dauki da'ifi to shi gida barkatai ne an fahimci wannan tun da da'ifin za ka kasa shi gida nawa shi ba za ka kasa shi gida biyu akwai wanda yake da'ifi wanda raunin shi bai yi tsanani ba to shi ma kuma iri-iri ne akwai da'ifi wanda ya yi tsanani shi ma iri-iri an fahimci wannan to wannan maganar ta ibn salahi kenan da ya faɗa asulin littafin shi wanda ake kira ulumul hadith ko kuma wanda ake kira muqaddimatu ibn salah qultu ibn kathir kenan sai ce qultu nace hada taqsim wannan rarrabawa da wannan kasawar da ibn salah yayi ma alhadith in kana bin nisbati in dai wannan karkasawar lura ne da bangaren da ila ma fi nafsil amri in ya lura ne da ɓangaren da ya shayi haƙiƙanin al'amarin hadisi a me nafsul amr din me haƙiƙanin al'amarin hadisi shine wanda ko dai a karba ko kara karba akwai wannan uku da ba wannan ba in ka kalli haƙiƙanin duwar hadisi a duniya ko dai za a karbe shi ko ba za a karbe shi ba to in wannan ne malam ya kalla shi yasa yace hadisi ya ya kasu gida uku to falaisa illa sahihun aw da'if to gaskiya babu wani kashi daga hadisi in banda biyu ko dai wanda ya inganta ko wanda bai inganta ba in ana kallon bangaren karba da rishin karba ba za a kasa shi gida uku ba tunda as-sahihu ana karban shi al-hasanuha ana karban shi to kenan gida guda suke da'ifi kuma da dukkan nau'ukan shi ba a karba su ma gida guda kenan gida biyu ne kawai ko dai ka ce wanda za a karba ko wanda ba za a karba ba da haka ba buƙatar sai an kasa gida nawa gida uku wa in kana bin nisbati ila istilahil muhaddithina in kuma malan yana nuhi ne hadisi ya kasu gida uku lura da yaran malaman hadisi in an kalli yaransu kowane salo su ce ga sunan shi kowane gida su ce ga sunan shi a to fal hadisi in wannan zamu lura shi to hadisi yankasimu indahu hadisi ya kasu a wajen su malaman hadisi ila aksara min zalika sama da kashi tunda ibnu salahi da kanshi nau'i nawa ya kawo na hadisai gaba daya 65 wanda cikin 65 din nan nau'i da yawa in ka dauki al-mu'allaq al-munqati al-mu'dal al-mursal da makamantansu al-mudallas al-mursal al-khafi wannan duk nau'uka ne na hadisi wanda bai inganta ba in ga ɗauki as-sahihu li zatihi as-sahihu li ghairihi hasan li zatihi hasan li ghairihi ha wannan dun dauka ne wanda suka inganta kenan kaga in dai ana nuhin lura da yare yaran su malaman hadisi to mu ce hadisi ya kasu gida uku lamarin ba haka yake ba saboda akwai sahih li zatihi akwai sahih li ghairihi hasan li zatihi hasan li ghairihi a ce al-mursal al-munqati al-mu'dal al-mudallas al-mursal al-khafi ha nau'uka daban-daban ne wanda kowanne kuma in ka ce mursal yare ne a wajen malaman hadisi in ka ce mu'dal haure yare ne a wajen malaman hadisi mu'allaq ma yare ne kenan in dai mun lura da yaran to ya kasa shi gida uku an fahimci wannan kenan nan ibnu kathir me yayi ya baiwa magana ibnu salah cewa tana daukar ɗaya daga cikin ababe ne guda ko dai ya zamanto manuwar ibn salahi da wannan kasawar yana nuhin lura da hadisi ta bangaren a karba ko a yi wasi to in dai wannan yake nuhi gaskiya hadisi bai kasu gida uku ba gida biyu ne kawai ko sahihi ko da'ifi ko kuwa zamanto ba wannan yake nuhi ba yana nuhin hadisi ya kasu gida uku lura da yaran malaman hadisi in kuma yaran yake nuhi to ya wuce gida haka dan shi da kan 60 da bai ya kawo an fahimci wannan to miye a ƙarshe me ibn kasir yake so isa gare shi ibn kasir abinda yake so isa gare shi cewa wannan maganar ta ibn salah ko ma mi yake nuhi da ita a cikin maganganun guda biyu kowanne ne akwai abin duba ciki an fahimta asyuti a cikin tadribun rawi yace babu ko shakku abinda ibn salah yake nuhi ita ce maganan nan ta ibn kasir ta biyu cewa yana nuhin hadisi a waje a yaren malaman hadisi ya kasu gida a yaren malaman yake ne don shi da kashim ya ce annal hadisa inda ahli da haka sai ce yana nuhin a istilahin malaman hadisi ne amma sai ya zamanto abinda yake nuhi in an dunkule maganar ba a fayyace ba maganar a dunkule kun san asuli malamai daman ko dai su kasarta hadisai gaba ɗaya gida biyu ko kuma su kasa su gida uku su yi yake cewa cikin alfiyar ya ce wal'aktaruna kasamu hadis sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan mafi yawan malaman hadisi suna kasa hadisi ne gida uku su ce sahihi da'ifi da hasan mafi yawa waɗanda ba mafi yawan mafi sai su ce a ko dai wanda ya inganta ko wanda bai inganta ba a dunkule in za a yi bayani a fayyace to sai a ce wanda ya inganta a cikin shi za ka samu sahihi li zatihi sahihi li ghairihi hasan li zatihi hasan li ghairi wanda bai inganta ba kuma duk sauran nau'ukan da'ife ciki za su shiga ko dai raunin mai tsanani ko kuma raunin mara tsanani an fahimci wannan duk da a daidai wannan gabar yanzu karatun Hussein wa Rafa'i tun da dama kun taba karatun Mustalawal hadisi nake doka yanzu nivo din zai kara ba irin na da bane wanda za a zo a huce haka in kuka dauka shi alhadisul hasan kawo shi cikin magana ai akan shi da ake rigima ko dai in mun ce lura da ya inganta ko bai inganta ba hasan za mu sa shi cikin me cikin sahi sai zaman to gida biyu to hasan din karan kanshi daga baya ne rigimar shi ta bayyana in ka ɗauki malaman da suka wuce mutakaddimun wanda suka gabata can da farko su bukhari su imamu ahmad da wanda suke samansu su sukan kira hadisi su kawo lafazin alhassan amma alhassan ɗin da suke nuhi ko dai su ce hassan ta ɓangaren luga ko hassan ta ɓangaren ana kawo hujja da shi ko ta hassan ta ɓangaren yana da kyau amma su sun ce alhassan ba suna nuhin alhassan wannan wanda muka yi ta'arifin shi daga baya ba cewa wanda marawahu wanda aka rawaito shi muttasir sanad a ittisalu sanad dabtur ruwa adalatul ruwa adamu shuzuz adamu illa wajen abdabt din sai a ce khafifud dabt ba wannan ba suke ne su tunda asulin wanda ya fara ta'arifin hadisi sahihi asuli shine Imam Tirmidhi eh al-hadith al-hasan asulin wanda ya fara ta'arifin shi Imam Tirmidhi ne cikin littafin shi al'ilar sahih kamar yadda malam zai zuye bayani akan wannan matsala a gaba an fahimta shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa mutumin horko da ya fara raba hadisai gida uku shine imamu tirmidhi kuma malamai har rubuce rubuce suke kan wannan in ba kuma na taɓa muku bayani kan risalar shekh rabi da ya rubuta abu gudda da muhammad awwama suke cewa wannan magana ta ibn taymiya ba haka bane shine sai ya rubuta littafi ya musu raddi cewa magana ibn taymiya haka take tunda su bukhari su imamu ahmad da wanda suke sama su in sun ce hasan ba dai yake ba da al-hasan wanda aka zo aka rinka magana akan shi daga baya da aka tirmizi shi yawan raba su sannan imamu al-khattabi shi ma yazo cikin muqaddima ta ma'alimus sunan yayi bayanan da yi an fahimci wannan sai ya ce فما قد ذكره آل كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا إن yana nuni hadisi ya kasabtu gida uku a wajen su malaman hadisin to al'amarin ba haka yake ba kamar yadda shi da kanshi ibn salah a abinda muka ambata a ɗazu ya ambaci cewa hadisi ya kasabtu 65 ya huce gida uku kamar yadda shi da kanshi ya gai wa gairuhu da wani da wani shi aidan kuma anifan din nan da ya ce a yanzu shi ibn kasir dole ce yanzu ko saboda wannan da muka gai ta'dadu zikr al-hadith din nan sahih hasan da'if muttasil sanad shi a lokaci ɗaya ne yake rubuto ku kuma wancan satin muka karatu an fahimta da haka anifan din kada ta rude ka yana da yake shi rubutun yake yake an fahimci wannan ko akwai wanda bai fahimta ba mu ƙara bayani ha kowa ya fahimta wadih طيب sai mala yace ta'riful hadith as-sahih mala ahmad shakir kenan ko mai tahqiqi yanzu nan ibnu kathir zai yi magana kan mi ake nuhi da hadisi sahih ya gama bayanin nawa hadisi ya kasu qala ibnu kathir yace ibnu salah yace ibnu salah yace amma al-hadithu sahih amma shi hadisi ingantacce idan kana so ka san menene hadisi ingantacce sai ce fahuwal hadisu shine wannan hadisi almusnadu wanda ake jingina shi an rawaito shi da isnadi kenan shine almusnad wanda yake an jingina shi allazi yattasilu isnadu wanda isnadin shi zai sadu sharadi da harko kenan yattasilu isnadu isnadin hadisin ya sadu sannan bi naqlil adli da ruwaitowa ta mutumin da yake adili sharadi na biyu kenan naqlul adli na uku adabit wanda shi adilin da ya rawaito hadisin adabit mahardaci ne sharadi na uku kenan ya zamanto mahardaci kuma ya rawaito shi ma anil adli daga irin shi ajili bai rawaito shi daga da'ifi a'a anil adili adili ne babit zai rawaito shi anil adili daga adili abbabit mahardaci ila muntahahu tun daga farkon isnadin har ƙarshen shi ila muntahahu zuwa ƙarshen shi muntahahu ƙarshen shi wane ne ƙarshen hadisin a ya danganta in muka ce ƙarshen hadisin ya danganta in annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai zaman to me marfu in sahabi ne sai zaman to me mawquf in tabi'i ne ko kasa ga tabi'i sai zaman to maqtu' sai zaman to maqtu' ko an haramanta daman ai hadisi lura ga wanda ake shingina mashi ko dai a shingina ma annabi shi ko sahabi ko tabi'i ko wanda yake kasa tabi'i in an jingina ma annabi magana ko aiki ko takariri sai mu ce marfu'i sahabi an jingina mai magana ko aiki sai mu ce mawqufi tabi'i idan an jingina mai magana ko aiki ko wanda yake kasan tabi'i tabi'u tabi'i na zuwa ƙarshe sai a ce maqtu an fahimci wannan to kaga idan aka samu ga wani mutum ajili ya rawaito hadisi daga wani ajili kuma isnadin ya sadu har zuwa ƙarshe ƙarshen ko annabi ko sahabi ko tabi'i wala ya kunu shazan kuma bai zamanto shazu ba wannan sharaɗi na hudu kenan ashazu ashazu hadisin bai fandare ba bai gotsare ba wala mu'allalan kuma bai zamanto mai illa ba to wannan shi ne alhadithu as-sahihu amma in muna magana ne kan asuli kan annabi kaga za a cirewa zancin sahabi da tabi'i su sai mu maida shi gehe saboda wannan nasu asulin shi athar ne an fahimta dan yan ce alhadith bil itlaq ananin kawai na annabi kenan alayhi salatu wassalam kenan waɗannan su ne sharuɗa guda biyar wanda hadisi zai inganta da su na ɗaya yattasilu isnadu isnadin ya sadu me ma'ana ittisalu sanad ittisalu sanad sanadi ya sadu idan mutum biyar ne muke da madauki misali muna da al-Imam al-Bukhari sannan Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi sannan al-Imam Malik sannan al-Imam Nafi' sannan Abdullahi ibn Umar mutum biyar kenan sannan annabi alaihi salatu wassalam to isnadin ya sadu in bukhari ya ce abdullahi ibn yusuf ya ba su labari to dole sai ya zama to ya ji ne da gare shi kai tsaye babu wani tsakaninsu shi kuma abdullahi ibn yusuf in ya ce akbara na malik to shi ma ya zama to ɗalibi ne na maliku kai tsaye ya jiya daga maliku babu wani tsakanin shi da shi bai cire wani ba maliku kuma in ya ce an nafi to ya zama to shi ma ɗalibi ne na nafi'u daga gare shi ya ji ba daga wani ba nafi'u kuma ya ce an ibn umara daga abdullahi da umar ya zama to shi ma ɗalibin abdullahi bin umar ne babu kowa tsakanin shi da shi sannan shi kuma ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sai a ce an samu ittisalu sanad sanadi ya samu wato kowanne daga cikin marwaita ya ji hadisin daga wanda ya rawaito shi ba kowa tsakaninsu an fahimci wannan to na biyu shi ne mai al'adu wanda zai rawaito hadisi kahin hadisin ya inganta sai ya zamanto adili ne in ba adili ba ne ba a karɓar riwayar shi me adili adili shi ne wanda yana kula da farillan shi da wajibai sannan ya kiyaye kanshi daga kaba'ir ba wai bai zunubi ba ne a'a amma dai yana takatsantsin yana kiyaye kanshi daga kabayar sannan na uku baya dawwama kan aikata ayyuka kurakurai saga'ir kananan zurbe bai dawwama kansu to wannan shi ake kira adi duk wanda kuka ya tsaye da farillai farillai sun tsaye tsaf da wajibai sannan ya nisanci kabayira sannan kananan kananan zunubai a ya nisance su kamar yanzu misali daga cikin kananan kananan zurubai akwai kallace-kallacen abinda ba su da kyau to karka ce tunda in ka zo kai arwalla an ka wanke sun zube ya ce a to shi kenan in ka yi asuba kawai sai ka girka majalisin kallon mata sai azhar ta zo sai ka yi arwalla sai ka ce to lahin duk ya zube sai kuma ka ci gaba la'asar to in muka ga ya dawoma yana wannan to ba a karɓar hadisi an fahimci wannan wannan shine adil da ya yi riwaya sai a ce a rike riwaya da kamala ba a karɓa an fahimci wannan to bayan kuma yana adili abbabit ya zama to yana da harda abbabtu muka ce iri nawa ne ha iri biyu harda iri biyu ce akwai babtu sadr mutum ya hardace a ƙirjin shi da ka gaya mai ya hardace da ka gaya mai ya hardace wala Allah ma ko taka duba yana irin su al-Imam Sha'bi yace ma katabtu bayda ma katabtu sauda fi bayda ban taba daukar tawada baka na rubuta kan horar takarda ba bai rubuta shi da ka gaya mai to haza wassalam an gaba eh bai bai mai tarda an fahimci wannan sha'abi ne sha'abi ne an fahimci wannan to kaga akwai irin wannan akwai wanda shi kuma babitu kitab a littafi ne yake rubuta malam na gayin hadisan yana rubuta ana gayi yana rubuta to kuma ya gaya mai zai tsare littafin shi bai barin wani dan daba ya zo ya sace mai littafi ko ko wani dan magudi ya zo ya soka mai hadisan da ba nashi ba baya yarda zai kiyaye littafin hisab tun daga lokacin da ya ji karatu har lokacin da zai rawaito shi yanzu kamar wannan Sufyan ibn Wakiya wanda ya sha gabata gare mu cikin karatun Shama'il Muhammadiyya ai gwabtu kitabu ne gare to sai Allah ya jarrabe shi da warraq wani marubucin shi wani sekretar din shi sai ya rinka saka mai hadisan da ba na shi ba aka ce mishi kaga akwai matsala cikin ruwayoyinka kana rawaito hadisan da ba naka ba kuma matsalar nan daga warraka ɗinka ne ka gyara kawai sai ya ƙiya ya ci gaba haka sai malamai suka ce to kai kuma ka zan matruk su kai watsi da hadisai shi gaba ɗaya a malamai hadisai ba kai musu kankan ba in kai musu kankan ba za su ɗaukan ma mataki to kaga akwai gwamnati kitab ke akwai waɗanda kuma su duka biyu suke kamar imamu ahmad imamu ahmad duk abin da aka yi mai na hadisai har da cewa yake sannan kuma yana rubutawa kuma la yi haddisu illa min kitabe in ya zo ba da hadisi da littafin shi yake hitowa zai zo masallaci sai zo da littafi ɗalibai su zo yana karanta musu hadisi an fahimci wannan to wannan shi ake kira abbabtu sannan na hudu wala ya kunu shazan hadisin bai zama tuwa shaz me ya shazu shine mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu mutumin da ana karban hadisan shi ya zo ya rawaito hadisai ko ya rawaito hadisin da ya saba ma wanda ya yi shi ƙarfi ai mun karanci waɗansu na fuzza na alfazul jarh wa ta'dil kamar wanda saduqa ne yayi riwaya ya saba masika a sai mu ce kai saduq tunda ka saba masika sai mu ce riwaya ka shazza ce ko wanda suka yi shi adali sika ne amma ya saba masika biyu ko uku ko hudu ko biyar ko sama da haka to sai a ce hadisin ya zama to me shazun wala mu'allalan kada hadisi ya zama to kuma mu'all yana da illa illa muka ce iri nawa ce iri biyu muna da al'illatul qadiha muna da al'illa ghairu qadiha illa wadda take qadiha ita ce wadda za ta soke hadisi a ce bai inganta ba kuma asulin ita illa qadiha wani dalili ne wani aibi ne wata illa ce koyayya a cikin hadisi wadda a karon harko baka ganinta sai ka nitsa cikin bincike an fahimta to lokacin ake gano ta kuma in an gano ta hadisin bai inganta to sai hadisin ya kubuta daga wannan kamar misali al-irsalul khafi al-irsalul khafi me al-irsalul khafi mursalul khafi mutum ne ka yi zamani ɗaya da shi sai ka rawaito abinda baka shi daga gare shi ba kamar yanzu misali da muka bayar a baya ya haye ibn abi kasir yamami ya haɗu da anas kaga ya zama kenan tabi'i amma bai taba shin karatu daga Anas ba to sai yazo yace an Anas sai kaga tabi'i daga sahabi ni zaka yi tsammani isnadin ya sa ashe ko ta illa nan me boyayya illa wadda ba qadiha ba akwai ta amma ba ta soke ingancin hadisi kamar Jabir da ya sayar ma Annabi alaihi salatu wassalam da abin nan raƙumin shi marwaitan sun yi ittifaki kan annabi ya sayi raƙumin kuma jabir ya sayar mai kuma annabi ya bada kuɗi inda aka yi saɓanin amma nawa ne kuɗin sai aka yi saɓani to wannan saɓanin bai soke ingancin hadisin ibn kafir ya ce sun ma'akara bayan ibn salahi ya kawo wannan tarifi na sahihi sai ya fara yubayyinu fawa'ida quyudi yana bayanin fa'idodin waɗannan ƙaidukan da ya kawo. A, da ya ce ya tasiri isnadu, bi naƙli al'adli, al-dabiti, an al'adli al-dabiti, ilamun ta ha, ai kaga ƙaidi da yake kawo, kaza da kaza da kaza. To kuma sai bayan ya gama ta'arifin sai tsaye yana ta bayanin me fa'idodin waɗannan ababen da ya ta ɗaurewa. Wa mahturiza biha, ko wa mahturiza bihi ne a wajen ku. biha da kuma abinda aka kiyaye kai daga waɗannan fawa'id din anil mursal daga mursal an fahimta mana da ya kawo me unhwanin da ya sa waɗannan ya kawo waɗannan ƙa'idodin da waɗannan sharuɗa da aka ɗaɗɗaure hadisi sahihi da su yayi bayanin fa'idodin sannan kuma sai bayanin ababen da aka kiyaye kai daga gare shi a cikin bayanin hadisi sahi misali yanzu idan ka ce almuttasi cewa wanda ya sadu kiyaye kai ne daga mai wanda bai sadu ba an fahimta ko a cikin magana ka ce muna son ma'aikaci amma sharaɗinsa ya zama to dogo gayin dogon nan kiyaye kai ne daga wa gajere to shi yasa ya ce maka wa mahturizat biha anil mursal da kuma abinda aka kiyaye kai daga gare shi anil mursal daga al mursal kaga nan ba samu ittisalus sunan ba me ya mursal shi ne tabi'i ya ce annabi ya ce wal munqati da kuma munqati me ya hadisi munqati shine hadisin da cikin isnadin shi mutum guda ya hwadi ko sama da mutum guda in sama da mutum guda ne to ba a jere da juna ba shi kuma mai wal mu'dal al mu'dal shi kun mutum biyu ne ke haɗuwa ko sama da biyu amma shi raga juna wa shazu da kuma ashaz wanda bayanin ya gabata wa ma fi illatun qadiha da hadisin da akwai illa a cikin shi wanda ke mai soke shi duk waɗannan sai da ibnu salahi yayi bayani cewa duk ba su shiga cikin hadisi sahihi in dai an same su to hadisin ba sahihi bane wa ma fi hira wa ma wa ma fi rawihi naw'u jarhin da kuma hadisin da marwaicin shi akwai wani nau'i na suka game da shi kaga wanda wannan ya shahi mai ko dai adalcin rawin ko kuma mai babta ɗin rawin don marwaici ababe guda biyu ake magana game da shi ko dai a yi magana game da adalcin shi cewa na fasiki ne mashayi giya ne ko makareci ne kaga wannan adalcin shi aka yi magana game da shi kaga wannan akwai mai jarhi game da shi ko ku a'a an yadda addinin shi ya tsira amma har da sha'ad da matsala to wannan duka sai da ibnu salahi ya magana akai qala sai yace fa hadha al hadith fa hadha huwa al hadith alladhi yuhkamu lahu bis sihha hadithin da ya kubuta daga waɗannan illolin da ya bayani ya cika waɗannan sharuɗa da ya bayani shine wanda yuhkamu lahu bis sihha shi da ake hukunta cewa me ya inganta kenan sai ya cika sharuɗan nan guda biyar ittisalus sanad adalatul ruwa dabtul ruwa adamu shudud adamul illa ya cika waɗannan sharuɗa guda biyar kuma ya kubuta daga duk illolin can ba mursal bane ba munqati bane ba mu'dal bane ba shadh bane marwacin shi babu jarhi game da shi fa hadha huwa al hadith alladhi yuhkamu lahu bis sihha shine hadisin da ake hukunta cewa inganta kuma bila khilafin baina ahli al hadith babu saɓani akan wannan tsakanin malaman hadisi cewa duk hadisin da ya cika waɗannan sharuɗa guda biyar ya inganta to sai ka ɗauko hadisi ka kai shi a garejin malaman hadisi aka yi binciken ƙwaƙwaf aka ga ya tsallaka ya cika waɗannan sharuɗa to sai ka ɗaga kai ka ce wannan hadisi ya inganta ko da ma'anar shi hankalinka ya kasa gane ta hadisi ne ingantacce yanzu sai ka koma neman mi ake nufi da shi in ka kasa ganewa sai ka ce taka kwakwalwar ce da matsala ba hadisin ba akwai irin wannan jama'a don ba duk abu ne naka hankalin zai gano ba kai ai tun inda ya kamata ka tugumi hankalinka yanzu hadisi za ka gani a bukari saboda shekara dubu malamai na karanta hadisi kuma duk sun yarda ya inganta sai kai a yau sai ka ci hadisi nan bai inganta me sai ka ci saboda bai kama hankali a'a ka sauwaka muna bincike ka ce hankali na ya kasa sai mu ce to yanzu ka zo makaranta a koya ba amma ka ce dan hankalinka bai gano ba to bai inganta ba sai mu ce to yanzu kana buƙatar a kai ka wajen likitan mahaukata ne saboda mahaukaci shine abin da ya kasa fahimtar shi sai ya ce ba gaskiya bane wannan wannan nau'i ne na hauka kun sa haukan ma fanni fanni ce arjununu funun bari mu baku misali duk da shi mai wasuwasi ba mahaukaci bane amma dai ai matsala ce ya samu da tunani duk masu hankali da wanda suke da lahiya da sun zo sun yi kabbara su ɗaya Allahu akbar sun san sun shiga sallah amma mai wasuwasi zai zo ya ce Allahu akbar sai ce ban yi niyya ba sai kuma ya ƙara Allahu akbar ban gayi alifun ɗin nan da kyau ba Allahu akbar na bar wani harafi yanzu ce ba a samu ba ko shi ke da matsala to haka in hadisi ya cika sharuɗin inganci ba hadisin ba ne da matsala in kai inkarin shi ta ka fahimtar ciyar da matsala yanzu bari baku misali an yi ma annabi alaihi salatu wassalam sihi muka ce wannan hadisi yana a bukhari wannan hadisi tabbatacce ne ibnu al-qayyim ya ce duk malaman hadisi ba wanda ya taba sukar shi ta bangaren inganci sai ka ce in an ce an yi ma annabi sihiri to ina ma'ana annabtar shi kuma to kenan kahire da suke ce mai rajulan mashuran mutum ne da aka yi masu sihiri kenan sun yi gaskiya mana gini kan wannan hadisin bai inganta ba yanzu nan ƙa'idodin ilimin malaman hadisi ke aiki da su a ƙwaƙwalwarka ce ba ta fahimci ni ake nuhi da an yi ma'annabi sihiri ba saboda rishin fahimtarka da matsalar ƙwaƙwalwarka sai ka rosa hadisin da ita to kaga in haka ne a ƙur'ani ma sai ka rosa ɗansu ayoyin ke tunda akwai ayoyin da in an karanta masu da harko in ba ka da ilimi ba za ka gane cewa babu cin karo tsakaninsu ba wani wuri Allah ya ce wa bashiyar nahu bi gulamin alim mun yi mai albishiri da ɗa ma'ilmanci wani wuri aka ce halim mai juriya ce ce a can an ce mai juriya na an ce mai haƙuri to ayan nan guda ba gaskiya wani ke in irin a ƙa'idar su samu yake da ita ha ko ba haka ba alfi sanatin min mata udduna shekara dubu ɗaya ke alisahin hamsina alfi sana da ayoyin da suke kama da irin wannan rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini rabbul mashariqi wal magharibi an ce gabas biyu yamma biyu gabas masu yawa yamma masu yawa kuma an ce rabbul mashriqi wal maghribi gabas da yamma to guda nawa ne in ka iya kalikancin ilimin tafsiri baka da matsala kan waɗannan ayoyin ko ba haka bane to amma kaga in ilimin ka gajire ne kasa fahimta sai ka ce duk da dai ayan nan a Qur'ani take mutawatira gaskiya akwai matsala to haka ne suke suna rosa irin su Abdul Jabbar din nan haka ne suke suna rosa hadisi kai ne baka fahimci abu ba gano shi ba sai ka sanya abun ne adda matsala yanzu dan kana da matsalar ciyon ido baka ganin nesa baki sai ya koma ma hori ko hori ya baki a idonka kalar ce adda matsala ko idonka idonka ne adda matsala ce ka nemi magani amma ka ce a'a wallahi kalar ce adda matsala in ba haka ya zan hango ta baka bayan hora ce to abin da suke yi din kenan sai malai ce wa qad yakhtalifuna amma tana iya wa ka samu malaman hadisi sun yi sabani fi ba'd al ahadisi a cikin wadansu hadisai wannan wala Allah tambaya ce da tana damuwar dewa daga cikin ɗalibi ko masu saurari sai wani malami ya ce hadisi kaza ya inganta sai wani ce a hadisin nan bai inganta ba to sai ka ce hadisin nan dai guda ne amma wani ya ce ya inganta wani ya ce bai inganta me dalilin wannan sabanin an fahimta ka zo kana karanta misali bulugul mara kaga ibn hajar ya ce da'if ƙasa sai a ce masu hahul albayi ka karanta sama ce su hahul hakim ƙasa sai a ce du'afahul albayi kaga an samu me tibka da warware tsakaninsu ko mu ce an samu cin karo tsakanin maganganunsu guda inganta guda yaro na da mi ke kawo wannan to yana daga cikin dalilan sai malai ce likhtilafihim saboda sabanin da su malaman hadisin ke yi fi wujudi hadhihi al-awsaf shin wai waɗannan sharuɗa da siffofin nan guda biyar sun cika a hadisin ko ba su cika ba to sai a samu sabani wani malami in ya zuwa iyakacin binciken shi sai ya ce waɗannan sharuɗan guda biyar duk sun cika a wannan hadisi tunda sun cika a binciken shi mi zai ce sai ya ce sahihi wani yazo sai ya ce a'a ba su cika ba ga wata matsalar da kai baka gano ba wannan ya daga cikin dalila misali malamai hadisi ya zo ya ga ya ce ya karanta littafai a ce wani amintacce ne to sai ga shi amintaccen nan ya rawaito hadisi daga amintacce kuma ni zai ce sai ya ce hadisin ya inganta amintacce daga amintacce sai wani ya zo ya ce a'a wani amintacce ne kuma wanda ya riwaya daga shi amintacce ne amma malamai sun bayyanar da wani duk da amintacce ne in ya yi riwaya daga mutanen gari kaza to riwaya shi bata inganta ba shi kuma wannan amintaccen dan wannan garin kun ga wannan wani lokaci yakan hau an fahimci wannan au ko kuma su yi saɓani fishtirati ba'dha bari ka himu kenan in ƙara bada wani misali wani lokaci kan marwaicin ne ma ake rigima zaka samu ga wani ya ce haddasa misali abdullahi ibn lahiya ɗaya ne daga cikin marwaita sai ce haddasana ko ya ce akhbarana shi yanzu abdullahi ibn lahiya din nan malamai gida ku suka sukan shi akwai malaman da suka ce kwata-kwata bai duk inda kaga hadisi shi kawai da'ifi ne kaga su waɗannan da sun zo kan hadisi da sun gan shi a riwaya sai su sha mai layi ce hadisin bai inganta saboda su ce ga ibn lahiya bai inganta ba saboda wajen su me bai inganta ba da'ifi kamar irin su ibn ma'in da makamantansu hatta a wannan zamani malamai irin su sheikh mukbe irin su sheikh ibn baz da sun ga ibn lahiya sai su ce da'if bai inganta ba kaga su ba su da matsala duk inda ka ga ibn lahi'a da'if an fahimta waɗansu kuma a wajensu sai su ce ibn lahi'a fika amintacce da ka kawo hadisin sai su ce sahi ko mai waye ba su yanzu kamar ko a wannan zamanin al'allama ahmad shakir abul ashbal mai alba'is al-hadisi dinnan shi da ya ga ibn lahiya kawai sai ce hadisi sahihi ne saboda ibn lahiya sai ce suka ce sun yi magana kan shi amma ba da haƙƙi ba duk wanda suka tungume suka tungume shi banganun su ba su inganta ba ingantacciyar magana shi da abintacce ne kaga shi kuma yanzu da ibn lahiya ya gani cikin hadisi sai ce me hadisin ya inganta jama'a ta uku suka ce a'a ibn lahiya din nan kahin littattafan shi su kone mutum ne saduq ana karban hadisan shi amma bayan littafin sun kone sai ya samu ikhtilati da haka sai su ce duk wanda ya riwaya da gare shi kahin ya samu ikhtilati a sai su ce hadisin ya inganta wanda ya riwaya a daggare shi bayan ikhtilati to hadisin shi bai inganta ba a shekar albani akan wanda yake da wadansu daga cikin malam sai su ce riwaya shi daga al'abadila ko da yake nan kuma wani kauli ne na hudu su masu wannan maganar su ba gida biyu suka rabu wani suka ce in dai daga abadila ne ya inganta wani suka ce akwai abadila ko wanda ba abadila ba ma in dai kahin ikhtilatu ne to riwaya za ta inganta albani sai da kirgo wajen mutum goma sha biyu kamar yadda muka taɓa bayani in mutum ya koma ma arraudu dani na isam hadi ko isam musa hadi ɗalibin nan na albani sai da ya tattaro wajen mutum goma sha biyu cewa albani ya tabbatar da cewa waɗannan duk in sun yi riwaya daga ibn lahiya kahin ikhtilafin shi to za a karɓi hadisin shi to kaga yanzu waɗannan malaman a dunkule gida uku kenan ko to kaga dole hukunce hukuncen su akan hadisai ibn luhai'a ibn lahiya su sha bamban to wannan wani lokaci yakan kawo sabani an fahimci wannan aw fi ishtirati ba'dha ko kuma a samu malamai sun yi sabani fi ishtirati ba'dha akan sharɗanta waɗansu sharuɗa da ke sa hadithi ya inganta kama fil mursal kama yadda ya zo a cikin hadithi mursal misali ai mun karanta sharaɗi ne da zai sa hadithi ya inganta ya zama an samu mai ittisalus sanad isnadin ya sa wannan duk malamai sun yadda in isnadi ya sadu a an cika wannan sharaɗi to amma in bai sadu ba sai waɗansu su ce duk inda bai sadu ba da yauni ne su ɗansu ce amma ban da mursal kenan kaga duk inda bai sadu sai su ce da'ifi ne amma yanzu kan mursal sai su ce mai su ce ya inganta kyaukyawan misali akan wannan imam malik a mazhabar malikiya hadisi mursal hujja ne a wajensu me hadisi mursal tabi'i ya ce annabi ya ce shi in tabi'i ko sahabi ne ya ce annabi ya ce kawai za su karɓa inda ya tabi in mutunan kirki ne su kawai za su karba waɗansu malamai sai su ce a yoko tabi in ne a yi bai haɗu da annabi ba na haka sai ya zuɓi gaya mana daga waye shi in bai gayi ba to bai inganta ba in ya gayi kuma sai mun bincika wane ne tabi'i ne irin shi to in tabi'i ne shi kuma daga waye shi in daga sahabi ya ji sosai mu ce to ya inganta in bai shi ba daga sahabi sai mu ce to shikenan har yanzu dai bai inganta ba kuma imamu shafi akan wanda yake amma kaga mazhabar malikiya da mazhabar hanabila su a wajen shi mursal menene mursal hujja ne an fahimci wannan kenan wannan yana daga cikin sabubban da ya kamata ɗalibin ilimi ya sani me yasa malamai ke sabani wani lokaci wajen ingantar da hadisi qultu ibnu kathir yace fa hasilul haddi daga ƙarshe dai matattaran fassara ko tarifin as-sahih annahu shine cewa shi hadisi sahihi al-muttasilu sanaduhu bi naqli al-'adl ad-dabit an mithlihi hatta yantahiya ila rasulillahi aw ila muntahahu min sahabiyyin aw man dunahu ولا يكون شاذا ولا معلل ولا مردودا ولا معللا بعله قادحه وقد يكون مشهورا au ghariban da haka bayan ibnu kathir ya gama kama magana ibnu salah sai ya ce qultu sai na ce fahasilu haddis sahih tattararren bayani da zaka iya yi game da ta'arifi shine alhaddu game da fassara definition din as-sahih annahu cewa hadisi sahihi shine al-muttasilu sanadu wanda sanadin shi ya samu da ya sadu kuma bai naƙalil adili da riwaya ce ta mutumin da yake adili addabifi wanda ya hardace hadisin da kyau an mislihi daga kwatankwacin shi kaga shi bai ƙara maimaita abinda ibn salah ya ce bai naƙalil al'adilin dabti anil adilin dabti ya ga wannan ya yi tsawo sai ya rage ce an mislihi daga kwatankwacin shi hatta yantahiya har sai isnadin ya tuke ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama har zuwa ga annabi au ko kuma ila muntaha zuwa karshen shi idan ba annabi bane ko zuwa ga annabi ko zuwa ga karshen shi karshen wa wanda ba annabi ba min sahabi kamar sahabi karshe zuwa ga sahabi au man dunahu ko wanda ba sahabi ba kamar wa tabi'i ko tabi'ut tabi'ina wala ya kulu shazan kuma kada ya zamanto hadisi ne shaz wala mardudan ba kuma hadisin da ake mayarwa ba ake watsi da shi wala mu'allalan kun ba da wata illa ba illan tashi ba bi illatin qadiha da illa war take mai soke shi sai ce wa kad yakunu mashhuran tana ya zamanto a mashhuri ne au ghariban yana zamantowa garibi me yasa ibn kasir ya kawo wannan magana yana so yi maka ishara ne ga wata mas'ala cewa ba sharaɗi ba ne na hadisi ya inganta sai ya zamanto mashhuri ko gari mun karanta me al-mashhur mun karanta me al-gharib a mun karanta me al-azizu al-gharib shine wanda mutum guda ya rawaito al-aziz wanda mutum biyu suka rawaito al-mashhur wanda mutum uku suka rawaito to ba sharadi bane na kayan mu ce hadisi ya inganta mu ce dole sai ya zama to azizi ko mu ce dole sai ya zama mashhuri a yana ya zama to mashhur au gariban ko ya zama to ma garibi nan raddi yake ga wanda suke cewa hadisi bai inganta sai ya kai matsayin aziz walaysa shartan adadan wa man sharab riwayat ithnain fasa'idan ghalat ba sharadi bane a sharadin da cewa hadisi ba zai inganta ba sai marwanda shi sun kai biyu a ko da mutum guda ne abinda ake kallo shine me isnadin ya sauri adilai suka rawaito shi masu harda ba mu'allal bane ba shaz bane ya cika waɗannan sharuɗa za a karɓa ya zama to garibi ne ko mashhuri ne ko azizi ne za a karɓa wanda suka ce sai ya kai mutum biyu suka ce a kamar shaidu ne shaidu mutum da ake karɓa mutum biyu suka ce to ai riwaya kamar shahada ce malamai suka ce a riwaya ba da labari labari kun ko mutum guda na karɓar shi daga shi in ja akun fasikon bi na bayin fata bayyano in fasiki ya ka labari Allah ya ce a bincika in ba fasiki bane fa za a karɓa mutum guda ne da haka hadisi babi ne na rawaito labari ba sharɗi bane sai ya zamanto mutum biyu ko kuma mutum uku ko ya zamanto mutum uku ko ya zamanto mutum goma ko sauransu to bar mu kwana nan saboda kare zaman to karatu yana ga nauyi salon karatu yana ga ko a rinka takaitawa ha yayi nauyi baka bibi mustalawul hadisi kenan wancan ba gaba dai ka bibiye shi gaba dai malam a dole baka nauyi ma kamar an shiga aji ne a boko an zo an yi karatu na sai an zo sai fi an zo sai an zo cmd sai aka zo CZM ana kaddara shi kai kun bakai bakai CM ne bakai CMM ba dole ka ce da nauyi bala